أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله za mu ci gaba daga inda muka tsaya tsaya ne a bayani a hadisin iski الدرس السادس عشر درسنا قوم شابكوين غزوة الخندق ياكينا خندق في السنة الخامسة حدثت غزوة الخندق أشكرة بير ياكين خندق سيت وكان وتسمى بالأحزاب أيضا أنا كده من غزوة دا غزوة الأحزاب لأن كثيرا من قبائل العرب واليهود ijtama'u li muharabati almuslimin saboda da yawa daga cikin kabilu na larabawa da yahudawa sun hadu saboda yakan musulmai wa hasarul madina suka suka yi wa madina kawanya suka sa wa madina takunkumi wa kana adaduhum 10000 rajulin adadin su mutane 10000 ne yar'asuhum abu sufyan bin harb abu siyan bin harb shi ne yake jagorantakansu fahafaran nabi sallallahu alaihi wasallama haulan madinati khandaqan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tona wani katon rami a gefen gefen madina bi isharati salman al-farisi da shawarar salman al-farisi khawfan min al-hujumi saboda tsoron a kawo musu hari ba zata wastamarra al-hisaru 15 yawman wannan kawanya da aka yi wa Madina da takunkumi ya ci gaba har tsawon kwana 15 ila an tafarraqat kalimatul ahzab har zuwa lokacin da kalimar wayannan runduno abuna runduna ta ta tarwatse a hashiya yace wa sababu zalika sababin wannan huwa anna nu'aym ibn mas'ud nu'aym bin mas'ud wa huwa sadiqu quraish wal yahud shi abokin quraishawa ne da yahudawa aslama sirran ya musulunta a boye wa tawajjaha ila ila bani quraidata ya fuskanci banu quraiza alladina naqadu uhud almuslimin wanda suka warware alƙawaran yarjejeniya da aka yi da su da musulmai wa qala lahum yashu musu inna quraishan wa ghatfana yarawna anti hadha al-fursa yace quraishawa da kabilar da ghatfan suna ganin amfani da dama suna so su yi amfani da dama wa illa in ba haka ba fa sayarjuuna ila biladihim in ba haka ba za su koma za su koma garuruwarsu ma'ana idan suka yi amfani da wannan dama idan damar ba ta samu ma za su koma garuruwansu amma ku mutanen garin madina ne falima za ta tafi kuna ma'akun alar rajuli a dan ne kuke haɗa kai tare da su a kan wannan mutum yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama kuke haɗa kai ku yaƙe shi wa antum sakinuna ma'ahu fil madinati ko kuma kuna zaune tare da shi a Madina wala taqata lakum bi harbihi wahdakum ba za ku iya yakan sa ku kadai ba fal ahsan abun da yafi an la tadkhulu fi hadhihi al kar ku shiga wannan yaki din hatta ta'taqidu anna quraishan lan yatrukukum sai kun samu tabbaci da kudurcin quraishawa ba za su bar ku ba ويذهبوا إلى بلادهم ستفي قرنسو فاستحسنوا رأيه تسكى كوتة رأيسا ثم قام من عندهم فالميتاشي وجنس وتوجه إلى قريش يجبون قريشا وقال لهم نشيمسو إن بني قريزة ندموا على ما فعلوه مع محمد ya ce banu ƙuraiza fa sun yi nadama akan abin da suka aikata tare da muhammad wa khafu minkum sun ji tsoron ku an tarji'u wa tatrukuhum sun ji tsoron ku ku koma ku bar su summa ata gatfana yazo gun gatfana ma wa akhbarahum bi misli zalika ya gaya musu kamar haka farsala abu sufyana wafd al-quraizata yad'uhum lil qitali gadan wannan al din ku cire shi sunan kabila ba a sa masa al wafda quraizata ba abin sai abu sufyan ya aika jama'an quraiza yad'uhum lil qitali gadan yana kiran su yaki zai yaki gobe wa kana zalika lailatul sabti daren asabar ne fa jabu bi annahum la yuqatiluna fi sabti sai suka ansa cewa su ba sa yaki ranar asabar فتحقق عند قريش وغفان كلام معين بن مسعود أوجن قريش ودا غفان سي مغانا معين بن مسعود سي يتبتا فتفرقت القلوب في زكاة سكاتر وسي وخاف بعضهم بعضا سي وسن سكجي صورن وسو daga ciki shashin suka ji tsoron shashin su saboda da ya musulunta zuwa ya a boye manzo ma bai san da ya musulunta ba sai je ce da mahaifi sallallahu na musulunta amma jama'a na ba san da cewa na musulunta ba wani irin gudumawa kake so na yi maka a halin nan da kake ciki sai mahaifi alaihi salatu wasallam ya ce masa a innal harba khud'a yace yaki din yaudara ne yace masa faf alma badalaka kawai ka je ka duba wani fulan din da ya dace kawai ka je ka yi fafa'al ma badalaka yake mishi aka to shine ya zo gun wayannan ya gaya wannan ya gaya ya tarwatsa kansu wanda ya zama to shine sababin tarwatsewar su wa sallata Allahu alaihim sai Allah ya daura musu zihan shadidan iska mai tsanani zihan shadidatan iska mai tsanani wa junudan lam yarawha da wasu lindunan abin mala'iku waɗanda su ba sa gani a kala'at auta da hun a wannan abubuwansu da suka kafa laimominsu da suka kafa sai wannan iska ɗin ta ciccire aka ce watar shi ne gofa guda hudu da ake kafawa a ɗaura rumfa a kai shi ne a auta kenan jami'insa autari wanda suna kafa rumfa da shi sai iska ta zo ta ciccire wannan gufanni da tsarnu-tsarnun da suka kafa wa kafa'at kudurahum abin nan ɗinsu a kudur jam'i ne na kidar shi da tukunya tukunyansu sai wannan iska ɗin ta ta abin nan ta rusa wa safat alaihim wa safat alaihim turab ta tarwatsa musu da ƙasa ورمتهم بالعصا sai ta jefe su da tsakuwa fa harabu min lailati cikin daren duk suka bi suka gudu a darsu sani ashara darasi na goma sha takwas zazzwatu bani quraiza yakin banu quraiza banu quraiza qaumun min yahudil madina banu quraiza wasu mutane ne daga yahudawan madina khanul uhuda fil khandaqi sun hayinci alkawaran da suka yi da ma'aiki a yakin khandaq wa zaharul adawata lil muslimina sun bayyana wa musulmai adawa falamma raja'a ar-rasul ba rasuli ba falamma raja'a ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama da ma'aiki sallama ya dawo min ghazwati al-khandaq daga yakin khandaq amarahu Allah bi muharabatihim Allah ya umarce shi da yakansu وتطهير أرضه منهم لتركك لردنسا دقاقريس فخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ثلاثة آلاف ما يكي عليه الصلاة والسلام يفتى zuwa gunsu tare da shi akwai sojoji mayaka su dubu uku fahasarahum ya musu kawanya 25 lailatan dare 21 fasallamu ba'da bayan wannan darare suka mika kansu wa hakama alaihim آه، عن سعد بن معاذ بقتل الرجال وسبي النساء والذرية sai sa'ad bin abi waqas ya musu hukuncin a kashe mazajensu maza daga cikinsu a kashe su mata daga cikinsu a yi sabiyin su ma'ana a kamo su a matsayin a kuyangu wa zurriya haka kuma 'ya'yansu ma 'ya'yansu su ma a mayar da su bayi فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتنفيذ الحكم سيد مآيكي صلى الله عليه وسلم يا بعد عمر من الزرطر دون حكمش فنفذ فنفذ فيهم سياك الزرطر دون حكمش أكنسو وهذا جزاء كل خائن غادر والنشيني ساكمكن دواني ممشي أمانة دقما من يودرة الدرس التاسع عشر درسنا na goma sha tara a mas'alatu zaidin wa zainab mas'ala ta zaidu zaidu da da zainab shine zaidu bin harisa da kuma zainab bintu jahas wanda suratul azabi yayi bayani akai gabanin mu shiga zamu karanta hashiya tukuna yurwa an ba'd du'afa al-uqul yace ana rawaitowa daga gun wasu masu raunin hankula في هذه المسألة أكون مسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتي صلى الله عليه وسلم بعد أن زوج زيدا لزينب باين يا أولروا أولروا زيد زينب بنت جاش مر يوما ببيت زيد وترن يزو زي وشي تجدا زيد وكان غائبا لوكشن بايانا فرأى زينب يجا زينب لأن الريح رفعت الستر عنها iska ya ɗauke mata sitira ma'ana ɗan kwali ko kace kyalli fa habbaha sai ta shiga ransa ya sota wa qala subhanallah yace subhanallah falamma jaa zaidun da zaidu yazo akh akhbaratu bidalika sai ta bashi labarin wannan fa azama ala talaqiha sai yayi niyyar ya sake ta واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك sai ya ba wa ma'aiki sallama wannan labari fanahahu sai ya hana shi har zuwa ƙarshen abin da suke faɗa wa hadhihi riwayatun la yaqbaluha al-aql wannan riwaya ce da hankali baya dauka fi man yukhatibuhu Allah bi qawlihi akan wanda Allah yake magana da shi da cewa wa innaka la'ala khuluqin azim yana tabbatar mishi da ɗabi'a kyan hali ne girma sannan shi hakan ya aikata saboda hakan baya daga cikin hali ne girma hali ne kyau wa fi tafsiril fatiha li sheikh muhammad abduhu tafsirul yace a cikin tafsirin suratul fatiha da sheikh muhammad abduhu ya rubuta akwai bayani dalla dalla akan wannan faraji'uhu in shi ita yace in kana so ka duba abin da yasa wannan ya zaman to ƙarya ne ita Zainab bintu Jahsh din yar gidan yar gidan abin nan babar manzo ne sallallahu alaihi wasallama ma'anan babar sa yar gidan yar uwar babansa ne kaga irin wannan ba zai yi a ce bai san ta ba ko bai taba ganin ta ba hagan kusan kanwa shi a buta iyarta iyar iyar Zainab bintu Jahsh da Abdullahi mahaifinsa din wa da kani ne kowa da kanwa shi kage kana irin wannan yar gida ce a gani a gabansa ta girma ba abin da bai sani ba tana zuwa gidansa shi ma yana zuwa gidansu abu ne wanda yake gida ɗaya ne family guda ɗaya ne to saboda haka taya za a ce bai ganta ba sai da ya aurarwa Zainab Zainab sai da ya aurar da Zainab ga abin da Zaid bin Haris kaga wannan hankali baya iya dauka sannan kuma idan yana so zai iya nema aurenta shi ma zai yi aure ta yi yar gidan babarsa ce kuma ba ba za a hana shi ba to kaga wannan dalili ne da zai tabbatar da cewa wannan kissa ce wanda makiya musulunci suka dassasa suka shiga cikin musulunci ba da alaka da riwayar malamai kwata-kwata to domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ai ya bayyana illa dalilin da yasa dalilin da yasa shi zaid bin harisa din ya sake ta ya bayyana ai cewa yayi ali falamma qada zaid minha wataran sai ya ce zawwajinaka shi zaid bin harisa ne da kansa kawai ya ga zaman su dun ba daɗi shi ne ya sake ta dalilin da ya sa zaman nasu ya zamanto ba ba daɗi shi zaid bin harisa asalinsa bawa ne na khadija bawa ne saboda a shakuwansu da manzo sallallahu alaihi wasallama sai Khadija ta yi ba da kyautan wannan bawa zuwa ga manzo to da musulunci ya zo sai manzo sallallahu sallama ya yantar da shi ya yantar da shi ya zamo ba bawa bane to saboda haka ita kuma Zainab binti Jahsh wannan ba ya ce sannan abin nan mutallabiyya ce a gani tana cikin banu hashim ba ƙuraishawa ba hashimiyya ce ba mutsalladiyya ce ba ƙuraishiya ce tana da daraja to tun kafin a yi auren ma kawai umarni ne iyarta iyarta ba ta son wannan auren ita kanta ba ta son saboda tabiya yaya wanda asalinsa bawa ne kuma aka kawo shi yana nan a cikin gidanku yau da gobe aka zo aka yantar da shi kuma yanzu za a zo a ce bakureshi ya kamar zainab bintu jash wanda za a aurar da ita ga wanda asalinsa bawa ne suna gunaguni ba sa son magana ita ba ta so iya ta ba ta so to shine har Allah subhanahu wataala ya saukar da wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an an takuna lahum khiyaratu min amri aw an yakuna lahum khiyaratu min amrihim da wannan ayan ta sauko ne suka hakura saboda idan ba su yadda da wannan auren ba to sun zamo kafire ne Allah ya saukar da aya kai sun ki yadda da wannan aya ta sauko suka hakura dolen su suka yadda aka yi auren kaga galibi irin wannan auren ba za ba za ji dadin sa ba to shine take daddage wa Zaid bin Harisa din kai za ta iya sa shi wani abu ma zai iya sa ta wani abu kawai ba za ta yi ba kawai tana ganin ai ita din ta fi shi daraja layin su daban ne kawai to da ya ga zaman su din zai sa shi ya saba wa Allah ita ta saba wa Allah to domin wannan rashin dadin zaman ne shi yasa manzo sun in yaje ce da manzo sun sama ya sake ta sai manzo ya ce amsi alayka zawjaka kai hakuri ka rike matarka a bisa al'ada yadda ake zai yi kace da mutum ya je saki mata sani eh duk irin rigiman su shi amsi alayka zawjaka yake faɗa haka to shine Allah subhanahu wataala ya sa wa zuciyar zaidu bin harisa din kawai ya sake ta sai mamun zuciyar salama ya yi kira shi ya ce a ba na ce kaje ka rike matar ka bai sai ma ya ce zaman ne ba zai yi ba ka faɗa ma zaman bai yi ba shi ne na sake ta ya sa ake san daga mutum yana shawarta yana ce zan saki mata ta abin bai ba ta kama shi ba ne ya yi ya zo ya shawarta ya ce ya ne ya to wannan zaɓen wannan yarinyar da na wurin na fa zan sake ta ba a kai haƙuri mana wato ba ta kama ba ne in abin ta kama ba zai shawarci kowa sai dai zai ce maka wani eh na zagi matata to gabar wannan ne to shine fa abin da zai kasance da ya sake ta kuma Allah subhanahu ta'ala shine yace falan ma kaza zaidu minha wa tara sai yace zawwajinaka kaga zawwajinaka mu he muka aura maka auren ma Allah ne yayi fa auren ma Allah yayi shi yasa Zainab bintu Jahsh cikin matan manzo take alfahari take cewa ku da aka yi auren ku a nan duniya ni da aka yi aure na fil rafiqil a'la mala'iku su ne shaida take faɗan haka sai Allah kuma ya faɗi dalilin wannan da kai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza kadaw minhunna wa tara aka ce adiya shine jam'i na da'iyya shine wanda ka rike shi a matsayin da wanda har da da lokacin jahiliya ma irin wayannan suna da gado kuma irin wannan ana nasabta su ma zuwa ga waɗanda suka rike su har saboda haka ake cewa Zaid bin Muhammad ake cewa sai Allah ya hana wannan yace ma kana ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimun nabiyyi yake cewa أعودهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين هيك فدان هكا to shine aka daina cewa Zaid bin Muhammad din to shine irin wayannan kuma a lokacin jahiliya bai halitta suka saki mata ka aura ba kamar yadda bai halitta amma ɗankan ya saki mace ka aure ta ba kamar wannan to shine Allah yake so ya bambanta ɗan da ka haifa da cikinka da ɗan ruko yake so ya bambanta hukuncin shi yasa a suratul nisa yace wa halailu abnaikum allazina min aslabikum yayi kawo wannan kaidi din an haranta muku da ku aure matan ƴaƴanku na cikin wanda kuka haifa da kanku kai kenan banda ƴaƴan da banda ƴaƴanku wanda kuka mayar da su ƴaƴanku banda irin wannan to shine yace likai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna wa tara saboda mu'minai kada su ji kuncin kuncin auren auren matan wayanda suka mayar da su a matsayin ƴaƴansu lokacin da su din suka saki matar ya kawo illa dalilin da yasa aka umarci manzo sallallahu alaihi wasallam ya auri Zainab binti don a rusa wannan tunanin ne idza qadaw minhunna wa tara to wannan shine asalin abin to shi ne sai a makiya musulunci suka dinga shiga suna su cewa to sun in su bata sunan manzo sallallahu alaihi wasallam khatabar rasul sallallahu alaihi wasallam zainab bint jash li zaid bin harisa fa abad ungani ko zainab manzo sallallahu alaihi wasallam ya nema wa zaid bin harisa auren zainab bint jash sai ta ƙi wa aba ahadwa mutanen gidan gidansu ma sai suka ki fa anzalallahu sai Allah ya saukar da wannan aya wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu wannan qira'a ce ta kufawa a riwaya ta Hisham shine an yakuna lahum khiyaratu mun muna karantawa an takuna lahum khiyaratu bai kamata bai dace da mumini ko mumina idan Allah da manzansa suka hukunta wani lamari ya kasance su suna da nasu zaɓi min amrihim daga lamarin su suna da nasu zaɓi ba zaɓin Allah da manzo ba ba hukuncin Allah da manzo ba bai ma kamata ba haka wa man ya'sillaha wa rasulahu wanda ya saba wa Allah da manzansa faqad dalla dalalan mubina hakika ya bata bata bayyananne to anan wannan aya ta sauka inda zalika a yayin haka gajiru suka yadda suka karbi wannan aure fa dakhala alaiha zaidu zaidu ya shigo mata walakinnaha sarat tastakhiru alaihi amma ta kasance ta zamo tana alfahari tana masa alfahari bi sharafiha da darajanta wa nasabiha da nasabanta fa shakaha ila rasuli sallallahu alaihi wasallama ya kai kukanta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama fa amarahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallama sai manzo ya umarce shi bihi timali sabri alaiha da daukan hakuri akai fa sabara yayi hakuri hatta daqat nafsuhu sai da ransa ya kunci fa akhbara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil azmi ala talaqiha sai ya ba wa manzo sallallahu alaihi wasallama niyya cikakken niyya daurarren niyya akan sakanta فأمره الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب بعد طلاقها في الله يا أمر شي يا أمر شي شدا يا أولي زينب باين شي زيد بن هارثة يا سكيتا حفظا لشرفها saboda kiyaye darajanta wa daf'an linniza'i wa shiqaqi saboda kawar da jayayya da rashin zaman lafiya shine niza'i jayayya shiqaq kuma rashin zaman lafiya وإبطالا لعادة التبني هكذا سبودا لا لا العادة التبني شيني العادة ما يدى دوني دنكا يدى هرب ذاك أو لما تسبع الدرس العشرون درسينا عشرين إبطال التبني شيني لا لا أبن العادة da aƙida ta mayar da dan wani da yadda har ba za a auren matarsa ba kana rasulu sallallahu alaihi wasallam muttaqidan zaid zaid ibn harisata tabnihi ma'aiki sallallahu sallama ya riki zaid bin harisa kaman dan shi hatta alhaqahu bi nasabihi har ya hada shi da nasabarsa kama kana al'adatul arabi kamar yadda al'adan larabawa take fitabanni wajen mayar da dan wani da falamma amara falamma amarahu falamma amarahu Allah bi zawaji Zainab yayin da Allah ya umarce shi da auren Zainab qala li Zaid sai ce da Zaidu amsik alayka zawjaka wattaqillaha ka rike ma ka rike matarka ka ji tsoron Allah wa aqfa amra Allah sai ya boye lamarin Allah lamarin Allah wa huwa ya'lamu annahu la budda hasil amma yana sane da cewa dole ne wannan abin sai ya zo ya kasance li'annahu khashiya an taqula al-arab saboda yana tsoron larabawa su ce tazawwaja muhammadun mutallaqata ibnihi muhammad ya auri matar matar ɗansa tsakakkiya fa anzalallahu fi zalika akan wannan sai Allah ya saukar da falamma qada zaidun minha wataran yayin da zaidu ya gama ya gama bukatansa da ita ma'ana ya sake ta kinaya ce ani talafi zawwajnaka sai muka aurar maka da ita likai la yakuna adal mu'minina harajun saboda kada wani kunci ya kasance wa mu'minai fi azwaji adiyaihim kan matan wayanda suka mayar da su ƴaƴansu idza qadaw idza qadaw minhunna wadara idan suka gama bukatan su da bukatan su da su ma'ana idan suka sake su wa kana amrullahi maf'ula lamarin Allah wanda ya kaddara fil azal to abu ne wanda zai zo ya kasance zai wakana diyar da aka yi sun mahurrima tabanni alal musulmina sannan ka haramta wa musulmai tabanni lima fihi min al'adarari saboda abin da yake ciki na cutarwa wa an fihi Allah ya saukar a kai ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum shi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba uban kowa bane daga cikin mazajen ku walakin rasulallahi shi manzon Allah ne wa khataman nabiyina ko wa khatimin nabiyyi in ka karanta khatam sunan zobe ne sunan zobe ko sitam shi sitam din annabawa ne ana duk wani annabi sai manzo sallallahu alaihi wasallama yayi afuruban ya bugawa abin appointing appointing nashi a sitam tukuna za a haiko shi ya zamo manzo idan bai samu wannan approval din ba ba za a haiko shi ba kamar da Allah ya bayyana wannan wai tsaka zallahu ni sakan da biyina lama atainakum min kitabin hikmatin thumma ja'akum rasulun shine ma'anan khatam kenan khatam sannan ɗaya kira'a din wa khatiman nabiyina khatim kuma ismul fa'il ne na khatama yaftini wanda yake ciki annabawa wanda daga shi wato daga shi babu annabi shi ya cike su ya zo shi ne na ƙarshen su kenan wanda kuma a khataman nabiyyin din ma shi ma za ka iya fassara shi majaziyan da wannan ma'ana saboda duk wani abin da aka zo aka buga masa stamp to shi ne na ƙarshe kenan shi ne afurubal na ƙarshe kenan ko wani ofis ka je ka je ofis din a sa signing ka je can a sa signing sai sannan a sa signing duk kowa ya gama sa signing abu na karshe shine za a dauki system a buga shi kenan to shine za ka iya daukan sa da wannan ma'ana shi ma to shine wa khataman nabiyina wannan ne da yawa daga cikin jahilai idan aka ce shi Ahmad Tijani khatimul awliya'i ko khatamul awliya'i nan suna zaton cewa ana nufi shi ne waliyi na ƙarshe kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wasalam shi ne annabi na ƙarshe wannan jahilci ne sosai abin da ake nufi wannan wato shi ne shi ne jagora na waliyai wanda Allah subhanahu wata'ala ya ɓoye shi a alamul ghaibi wanda duk wani waliyi sai da afrubal ɗinsa ake ba shi walitaka lambatu ne ake yi na alam na gaibi saboda haka ne malamai waliyai manya-manya na da suka gano wannan wannan khatamul wilaya ɗin suka gano shi da misalin da ba mu'amala ba ce ake a alamul gaibi to ba za a san wannan lamarin ba sai in an haifi shiga matijani din radiyallahu ta'ala akwai wani da ake ce mishi alhakimu tirmidhi ya rayu tsakanin karni na hudu zuwa karni na biyar amma sai da ya hango wannan makami da ya hango wannan makami ya ji tsoron fada amma ya gaya wasu keɓantattun muridansa na kusa amma duk da haka magana ya yadu aka ce ya kafirta ya zama to zindiki aka shirya za ka shi ya gudu da bargar wannan abu ne sananne shi wannan hakimu tirmidhi din shine da littafin an-nawajirul usuli malamin hadisi yana da wani littafin nawajirul usuli sunansa sai ya gudu to ibnu arabi al-hafi da ya ga maganan al-hakimu tirmidhi har littafi da ya rubuta da ya karanta littafin hakimu tirmidhi sai ya shiga kalo akan cewa wannan makamin da ake ce mishi khatamul walad khatamul wilayan nan yace to shi Allah ya nuna maka kuma waye ne ne wannan makami ba ana nufin wai waliyi na ƙarshe bane a kowanne abu ai ana samun jagora ka taba gana abin da bai da jagora misali ma'aiki alayhi salatu wassalam shine jagora annabawa gaba daya ko annabawa din a gunsa din a matsayin kamar al'umma ya al'ummar sa ne ba wani annabin da ya zo gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne annabi Musa ni ne annabi ba wanda zai faɗi haka in ya zo ga manzo sallallahu shi al'umma ne na manzo sallallahu alaihi wasallam in ya je gefe cikin al'umma sa shi annabi a yanzu misali nan ana cewa kowa a wajensa kowa a nan a gun da yake shi ba malami ba eh yanzu kamar mu nan misali mu nan muka je gun shek da rubuci misali ko shek sharif sale na ka ce ma abin nan wannan me sunanka sai ka ce malam bashir ne ga wata da rubutu zaka ce ni ne malam bashi sai dai ce bashir ne yayi eh kamar haka ne saboda haka kowanne abu akwai jagora tunda annabawa suna da jagora shi waliyin waye jagora waye jagora to saboda haka wannan batu ne ake yi shi ibn arabi da ya shiga kalwa ya shiga kalwa ya shiga kalwa to sai ya gano lalle akwai wannan makamin fatan wilaya kuma ya ƙara shiga kalwa kan cewa waye shi saboda shi yana zaton cewa shi ne saboda yin ibn arabi yake cewa na shiga kalwa Allah ya nuna ni a doron ƙasa kaf a waliyai babu wanda ya ɗara mu in akwai wani waliyi ma sai dai mu zo kai kunnen doki tare da shi wanda ya ɗara mun tun babu to saboda haka ya zata shi yake da wannan makami da ya shiga kalwa aka tabbatar mishi cewa ba a zamanin nan yake ba sai zo ƙarshen zamani aka gaya mishi sura sifofi biya society zamani da sha'ama tijani zai fito ya bayyana sai ya rubuta littafi an ka'ul maghrib maghrib shine inda sha'ama tijani ya bayyana saboda tunusiya da Murtaniya da Morocco da Algeria su ake cewa Maghrib a lokacin shi a Algeria a Algeria ya fito saboda ainu ma inda aka haife shi din Algeria yake to a gani to littafin Anqaul Maghrib ya rubuta to kaga kenan Ibn Arabi ma ya rayu a karni na shida ne yayi wannan batun ya rubuta ya bari kuma yadda shi ya rubuta ya suranta ya sifanta haka shi a mutiyani zai bayyana da saboda haka shi harka da ya shafi harkan ilimi in ya kamata abin da ba sani ba ka zo gun wanda suka sani su ma bayani au ko kuma ka je ka karanta ni ba za ka zo kai inkari ba ba ana nufin annabi na annabi na waliyi na karshe bane hau da ka ce waliyi na karshe ne shin kana nufin shi a shi a Ibrahim ya ba waliyin Allah bane kenan ko shi Ibrahim da sauran waliyai da yawa ko daga bayan shi a mutujani ba za a yi wani waliyi ba kenan to ba haka ake nishi ba kati mai bugawa mai bugawa wannan abin nan appointing din waliyai sitam ko ka ce jagoran waliyai ko ka ce sitam din waliyai ko ka ce khatim ko ka ce khatam yana dauke da wayannan ma'anoni ne daban-daban shi ne وكان الله بكل شيء عليما ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما dalilin da yasa Allah ya ce walakin anan anan ya kore ya kore batun manzo alaihi salatu wasalam ya zamanto uba uba wanda ya haifi wani wanda ba ɗansa ba shi sai ce ma kana muhammadun aba ahadin sai ce min rijalikum din da ya ce walakin din yana tabbatar da wani nau'i na ma'ana na ubuwa din ne amma shi uba ne na bangaren uba ne na tarbiyya uba ne na tarbiyya uba ne na irshadi shi yasa yace walakin rasulullahi saboda makamin risala din manzantaka din wato abin nan irshadi ne da tarbiyya da wannan ne malaman suka yi istinbadi cewa to dole ne mutum ya kasance yana da uba guda biyu uba na jini da uba na addini guda biyu idan ya zamanto ba shi da uba na addini zai zamanto ko da shi yana da uba a bangaren jini da nasaba to zai kasance a bangaren addini zai zamanto shi shege ne a addinin shi wanda kuma wannan ma'ana din a dube-dube na yi na ga ibnu taymiya ya yarda da wannan ma'ana eh ya yarda da wannan ma'ana yake cewa kowanne mutum abin nan an haife shi sau biyu duk mutum ya ce an haife shi sau biyu akwai wanda ya haife shi ta nasaba ya ce sannan akwai wanda ya haife shi ta addini saboda haka yace shi wanda ya haifi mutum ta nasaba din in ya haife shi yace ya fita a hannunsa sannan sai ya shiga hannun wanda zai haife shi a addini ibn qayyim jawziya yana kalto wannan riwaya ta shi ta yi daidai da abin da sufaye suke faɗa wanda mun sha bayanin cewa yawancin abubuwa irin wannan da ba a yarda a wannan zamani ko ake nasabta inkarin su zuwa ga ibn taymiya ko ibn qayyim dinnan ga wanda yake karanta littattafansu zai karau da cewa ba sa daga cikin waɗanda suke inkarin wayannan abubuwa da to shi yasa yace walakin rasulullahi saboda lakin din yana zuwa da wannan ma'ana ne in ka ga yin amfani da lakin wato baya kore ma'anan da ya wuce gaba daya wawa misali dan kace kace shabbati nar kace wuta ta tashi kace idan wuta ta tashi kasan tana yin barna ai sai ka ce lakin na khasa'ira kalila lakin din kaga wutar baka kawar da wato asaran da aka samu a wutan gaba daya ba cewa kai asaru asaran da aka yi din kadan ne kai kenan an yi asaran kenan ai to kamar haka ne lakin yake bada ma'ana din kaga ya kore ubuwa a ce a ce ma'aiki alaihi salatu salam shi ya haifi shi ya haifi zaid ibn harisa wannan shine ya kore amma ko wani nau'i na haifuwa da yawa zaid ibn harisa shine na reno tarbiyya ta musulunci tarbiyya ta imani ko tarbiyya ruhiyya kenan to shi yasa ce wadatar rasulullahi wa khataman nabiyina ko wa khatiman nabiyyin wa min zalika alhili daga wancan lokaci ne sarasu muzaidin a sunan zaidu ya zamo zaid ibn harisa zaid dan harisa badala min zaid ibn muhammad da ake fada maimakon zaid ibn muhammad da ake fada